na sa su kuma wani na'am kuma rabu la suna yi
بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وفي الأمر نعم وفي الأمر ومضي بنيا وعرفه مضارعا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرغن منفس وكل حرف مستفيق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومن ذو فتح وذو كسر وضم كعين أمس حيث ساكن كم رفع النسب إذا لن إرابة لاسم وفعل النحو لن أعابة نعم نعم نعم والفيل آه وفيل أمر to muna magana akan da san murabi da wajuri نعم mun yi magana akan da san mabni illa abin da sai ke zama mabni ne saboda yayi kama da hannu نعم kama da harafin nan kuma za ta ke zama ta abubuwa da dama kamar yadda muka farfada نعم to shi murabi kuma mun fara shi cewa akwai murabi a sunaye shine dalilin abin da sai ke zama murabi saboda bai kama da harafi ba kowane siga da cikin abubuwan da muka faɗa muka ba da misali kamar harfin wasu kuma نعم to sai kuma ya gama da laifi suna ka sai kuma kan fili kuma shi fili wali fili kamar yadda muka faɗa guda uku ne akwai fili mudari akwai fili amai ko نعم a akwai kuma fili ma bi abubuwa guda uku kenan to sai ga daga cikin su wanne ne mabni wanne ne ko murai shi ne ya fara wa fili amrin wa mudiyin fili amri نعم mudiyin da kuma fili ma bi kowannen su duniya an gine shi ne har a gaba da tafiya yake bune a an gine su biyu shi wannan fi da amri an gine shi ne ala su cikin da za ga fi da amri za ga shi isha kul ishrab in bace udhul kowanne da za ga wani ala su koyi kuma din shi ko fi da ma shi ko bune ala su kuma an gine shi ala su koyi shi za ga shi da hala da riba nama qara'a kasaba koyi shi za ga shi wani ne shi kuma ala su نعم وعرف مضارعا shi ko fi da mutaribi sai aka masa da iraji إن أريا da ya mana cewa lirabi ake masa amma lirabin nasu cewa ba mutsala gidan ba wai ko ina ne kake shi mu da ya bace masa wannan bore ne a shi ya zama yan ariya ne ya tsare da ne min nuna tafsir daga nunin tafsir zuwa shi wata kitarun bure dan yana cewa bi ilmu tarihin nan ya zo shi kansa da sakilin sa ne kamar misali yanzu kaga ya haku نعم yana tafiya kaga idan ka zo ka sa shi ka sa ɗaya daga cikin harfan da suke yin nasaba kamar Allah izan kai kowanne ka sa a bayan sa sai tashi daga ya za ku nan sai kuma ya ya koma fata shi نعم ko نعم a kamar ya namu ko kuma ya shirabu matsalan in ka kawo lan lan ya shari ba za ka tsaya ko ko dai ɗaya daga cikin harfan da suke masa nasaba wata rana kuma sai ka ji in ka kawo lam ko kuma ɗaya daga cikin harfan da suke masa jazma sai ka ci kuma ɗauri za ka نعم kaga lam ya lam ya lis lam yulad ko al- lam nashrah saboda ne saboda kaga da shirah guda a cikin misali نعم da rufa asali amma saboda ka ka lam kuma yau kuma kike masa baraka to kaga ai dama menene ake kira da eh, iraji ko daga irin awayan kalimi litilabil awamil asali ne ana ya lamun hausa نعم abin da ake ce iraji dama shine karshen kalma idan mutum da yau ka ganshi da wani wasali gobe ka ganshi da wani wasali shi ba ka ganshi da wani wasali to kaga fili mutarikin nan yanzu yau haka za ka ga amma fili mali da fili mutarikin duk inda suke din nan haka za ka gansu da waɗannan ko ka ganshi da dauri ko kuma shi kuma ka ganshi da fata amma shi fili mutarikin yau ka ganshi da wannan gobe ka ganshi da wannan shi ba ka ganshi da wannan to kaga ai dole ne haka ya ga zama mura jiki amma inda yake zama da rabin nan ba wai yana zama a koyaushe ne zama da cewa mura jiki ne shi kan akwai inda za ka gine shi shi ma نعم shine idan ya zama nuna tafsir ta ta same Mm.
don tafsir a tafsila aula ce نعم ko kuma nuna ila to nuni sama ce Eh.
ta same نعم shi ma wannan dole sai ibi
نعم amma misali sai ya roƙo na kaman inda ya je ka maka misali yake in ariya idan ya zama ya tsare da cikin bidu mutare inda min nuna tafsirin daga nuni ta tafsiri wata wata za ta karfafa abu kenan نعم idan tafsirin na ba kana ji ko kuma ko ta zama hasifa ko kuma ta zama tafsiriya mai nauyi kenan suke mai suke shakka kenan نعم ko kuma nuna a tare su shi kuma nuna tare su ta zo shi ne ke misali shi za a ce wa min nuni na kuma idan ma ya tsare ta daga nuni sama ce in نعم ya zama ya tsare daga nuni sama ce to shi ma wannan sai ya zama a nan ginin salatu wannan fa ya zo- sai ya zama kaki ne ga Allah sun gudu shi ne ya baka misalin da nuna mutuwa ta kai rukuna mun mun kuci ai annisa'u mata ya rukuna mun kuci da kuci suna firgita wanda ya zama ya amsa shi da ita kaga ya rukuna kaga nan wannan ai da ya ruku hadisi mudarji ne da nuna mutuwa ta ne shi sai zama ya zama ya zama ne mabni ala sukun yanzu duk halin da zaka zo bayan da za a yi ya rukuna din nan ya canja ko ya zama ko ya ce ya ru'u ko kuma ya ru'a ko kuma kamar sun wani dole ya ru'u din nan haka zaka fadi a halin rafa a yazo a halin nasba a yazo a halin jarra a halin da jisma a yazo ko wani hali ya zo ya ru'u da haka haka haka ne shi ma rawa ne a zama ku ko saboda me saboda nunin shi zuwa tawo ta sani na'am to haka yake duk kowanne da su shi ma wannan wanda aka fadi shi na nuna wakil suna na fi da mutari wanda ya zo samu nun tafsiri a cikin lawal hadiba shi ma haka za ta sani وإلى الفن في شرط وكل فن هذا فن نو وإلى الفن نولا إيرو مؤنن يلي الفن وإلى الفن تبين
وكل حرف مستحق للبناء شوف هذا هذا أنا بقول شنو ko ya ga maka kuma wanda kike mugiye da wanda kike kuma yanda kika ga mura mun yake kuma ya koma guri idan an kawo ba zaka ne shi kuma kuma san harafi shi shi ga harafi musa haiku da ya ta ce shi inda ga harafi babri ne dalilin da yasa kenan ma a can baya maka ya maka maka ce maka idan yana mana shi ya zo ya yi kama da irinsa to shi ma sai a gine shi ko ai dalilin abin da yasa kenan maka wal aslu la yaqulu ko suna ga yanzu kai abu suna yanzu ya kama da harafi da wani hali ko ta ma'ana ko kuma ta ajiya ko ta niyaba da baka ba cikin wannan abayan sai muka kire ko ka san haka ne dillin da sa a sai haraji ma saboda muguni ne kenan dillin da sa aka bar wannan aiki wal azlu fil mabni a ta dai ko a cikin duk abin da yake muguni ne sanin sakkana ne abin in ji an ce wannan abin muguni to asalin sa ku ne ya ya kamata a masa an kaga an kawo masa wani abu to ta iyewa nauyi ne wajen faɗa ko kuma wani hukunci da ya kamata a yi kamar misali na masu sarfa ko makamacin wannan dalilin da ya sa kenan ya koma wani abu wani abu da ake masa fataha ko a masa rufa ko a masa fataha amma ka'ida inda aka ce mutum ne to kamata ya yi asalin sukuni ne asalin abu to sai ya ga cewa a ciki a ko wanda ya mutum ne amma ko ba wannan ba ba wannan dan aka masa ba
wa min zuqatin yake a cikin sa ko wanda yake ma abokin fataha to zuqa ga shi ne shi a bisa fataha amma misali yanzu aina aina duk inda yake aina na ba dama ka ji an ce aini ko aini ko kuma makamancin wannan. To asalin sa da shi ayin ne ayin domin an ce duk inda mabuni yake ya zama wannan ya zama sukuni to ayin shine karshen sa sai ya zama da cewa ya sami birtuka usaki ne ka'ida ka'ida zaman su biyu idan ta kansa ke yana kusura a doma wa idan duk matsaura guda biyu suka haɗu to lalle a saba ɗayan ko kuma a wata kusura. Ba ga sai ka ce ayin tun daga aiki ba sake yi sai ka sake to in ka sake ne na shi da fitra sai ka ce aini sai aka ji aika din nan wajen sai ka ce bari ka share fa sai ka ce aini shi ma sai aka ji da nayi wajen fara sai ka ce aina ya rabu shi wannan ya sai aka ji ne ta kan fita sai ka sake na'am zu kasirun haka ne da wanda yake kuma abokin kasira akwai wanda yake abokin kasira ne shi kuma wani misali yanzu akwai wanda za ka yi kamar irin wawar adadi shi ma haka wani alfati kamar wa wawi na wa na wa adadi shi ma asalin sa dauri ya kamata tunda mun yi alƙali to amma ka'ida ba a taɓa samun wani abu wanda ya fara da su kuma shi ga shahara bidiyo ne ba yanda za a yi kawo masa wani abu saboda haka sai shi ma kaji tunda haka ne bari ka sabe sukunin naka tunda ya kamata ya zai fara da su ka sa masa kisra ita ce wi kaji da nauyi wu kaji da nauyi sai kace wa sai kace ya sai kace to a bashi akan sa sai ka ce mabni ya zama mabni alfatu ne akan haka haka wa dammi haka na abin zu fati yin kiran magana akwai wanda yake zu kafirin akwai wanda yake ba abokin kasara wa dammin wa dammin kuma eh shi ne abin da wanda yake ba abokin kasara wanda zaka same shi kasara shine kamar misali am shi ma da am am shi ma yake kawo sai kiran shi same shi sai ka saba da zai ga mutum sai ka ce am sai ka ce a wannan ayi dai dai shi kiran barka barka domin ka kawo amsa ko amsa zaka ji ya yi nauyi sama da wannan sai kace am zai kace wannan tunda yayi daidai tun daga nan ma ba sai ka ci gaba da wannan ba kawai barka barka walan min haka da akwai wanda ke ma abokin lamma shi kuma amma hai shi ma asalin sa da hayyisu shi ma asalin hausa kenan ne aka sale shi aka mai kisa aka ce hayyisu shi aka ce hausa haita shi aka ce hayyisu shi aka ce ya bala shi aka ce a ce hayyisu aka ce aka fita akan hayyisu ka aina amsa haisu shine ki ce ka masa misali kaga nafin wani shirin murabba ta fara an zuba fi mai zai ce kaga aina ya koma masa zuka sirrin ne kaga amsa kenan wannan min kaga zuwa haisu kenan wasakinu kan wasakinu a kuma wanda yake muni a bisa shi ne shugaba shi ne kaman kam yana na asalin shi a asalin sa domin shi dama idan ka duba ai dama ba wani irin shiga wasaki yana har shi ne guda biyu sai ya daura daya haka ka kamme amma duk wadannan idan ka dube su kowanne daga cikin yaran uku ka daura na farko ka daura na biyu ka daura na uku kaga ai sakinan guda biyu sun haɗu kenan to ba inda za a yaƙa da a ce akwai sakinai guda biyu a larabci kuma su tafi su tafi ba zai dole ne ka shafa ɗaya ga mace sau ka tafi isa nan wajen tunda guda biyu ne kawai ɗaya ya shafa ɗaya ya ɗaura ɗaya kawai kam sai ka fita shi ne ko su bal ko su har na irin na ne su bani duk waɗannan zai abin da abin sa ba su da wani fata na'am izalan iraba wa rafa wa nasba ka ga rafa'a da nasu ba izalan iraba sai ka cewa kuma yanzu ya koma maka ya gaya maka alwa'ul irabi nau'in irabi kuma yin da za ka gane irabi inda dai ya gaya maka akwai murabi akwai mazubi ya za a iya gane miraji mun kuma cewa miraji shine karshen kalma idan da canja saboda me saboda wani ya zo ya shigo a bayan mun ce mura a mun ce mubri kuma bina'i shine kalma da zama ta dogara da wasanin da aka gine ta akan ka ba za ta taba canjawa kamar yanzu yadda muka gama irin ta haihu din nan a ga inda take haihu za ta ko aina da inda take aina za ta haka amsa mun ce shine miraji ko to ya za ka iya bambance nau'o'in miraji din shine zai ga maka nau'o'in miraji guda kudi ne akwai kamar yadda muke dama harafi mun gama da shi muke shi koyo shi kuma bi dama waɗanda suke ake musu lirabi shine fi'ili wata rana a musu lirabi kamar fi'ili mutari kenan wata rana kuma a gine su kamar irin su muke jima'i da suke shi da kuma fi'ili amma ko haka suna shi ma akwai wanda yake idan yayi kama da harafi a gine in bai kama da harafi ba a ji masa lirabi to ya za ka kace gane wannan lirabi sai shi ma to alamomin littafin da za ka iya gane waɗannan abubuwan guda hudu ne zai gaya maka shi ce rafa'a da nasuba da jarra da kuma sune sune waɗannan sune littafin gaba ɗaya to tunda abubuwa ne guda biyu da suna da harafi ai da suna da fi'ili sune dama muke magana da su harafi mun gama shi to tunda sune sai muka ce to shi kenan wanne ne daga ciki yake iya mutasi yake da suna kuma wanne ne yake mutacci ne kawai da wanne ne kuma ce kuka a cikin baya shi ne zai ga maka yace wa rafa'a wa nasba ita alan iraba na'am ka sanya irabi ka sanya arrafa'a rafa'a wa nasba da nasba ka sanya su zama iraban irabi ne su ga ismi da suna fi'ilin da suke
na haulana tsakanin suna da fi'ili kamar ka ce mutum ne suna da wannan ubansu daya amma uwa kowa da ta idan uban mutum ya mutu ai kowa yana da gado to da haka uban su su biyu su biyu nan da suna sai uban su ya mutu haka zo rabon garan uban su kaga kowa zai gaji abin da uban su ya ci. to da haka abin da uban su ya mutu ya bari shine rafa'a da nasla kaga kowa zai gada shi ta anan wajen suke tarayya a ciki zaka samu suna yana da rafa'a a wane ne shi yana da rafa'a amma suna sai ya zama uwarsa daban ita kuma ta mutu sai ta ban masa shirkar sa abin ta ban masa sai ya zama suna abin ta ban masa shine jarra sai haka idan ya tashi kaga shi kadai zai gada wancan ba zai gada ma ya gari masa abin da ya kuwa sabani shi ka za bayan da za a gaji shi yana da shirka saboda me saboda shirka ce ta kuwa suna shi kuma wancan shi dai shi kuma da uwan sa mutu shi kuma ya ban masa wancan shirkar abin ta ban masa sai ta ban masa shi kuma jarra ai dau suni saboda haka ba yanda za a gaji shi kuma suna zai shi kuma yar suna bai taɓa yiwa ba. Shi sa waɗannan kowanne ya zama cewa ya yi wuzuciya da wannan amma sun yi kiraki a wajen wannan sun zama sun yi umumi a cikin waɗannan abubuwa. Ga da suna da fili sai ka same shi a cikin suna. A jarafa da nasu ba sai ka same shi a cikin haula na ahaba. Man gaske lan ahaba sai da ba na jin tsoron zai. Kaga ahaba fili ga shi ya zo da suna. Ya zo da nasu ba ko? Zaidan kaga suna ne kaga shi ma yazo da rasu kaga nan ahaba ne walakin zaidun ahab ba na jin tsoron zai sai dai zaidu yana tsoro kaga ya hagu kaga shi wancan kuma kaga zaidun kaga shi ma suna ne kaga nan wajen kaga suna a fili kaga suna a cikin ai kaga na suna ta a cikin fi'ili da suna kan kuma kaga rafa a cikin fi'ili to haka na'am na'am wal ismu shi suna kada ku suka bil jarr an ce ban ce shi biljar da jarra kama kada ku suka fi'lu kuma yadda aka ce shi ko kuma fi'ili yani yanzu shi zan kuma ya zama yana da kuma shi kowane ne a a'a kowane ya yi kira da suna sai gan shi ka ce marar da zai ne kaga jarra kan wajen kuma kamar yadda muka faɗa ka ce lamna sara ko lam yare kaga ba dama ka zo ka wuce farfa bi dammi to ya gama maka da waɗanda suke fitowa kuru-kuru ka gansu to akwai kuma inda waɗanda suke zuwa kuma su zama wakilin waɗansu na'am su ba a garin su sai dai su turo wakilin su zo ku zo ku tare mu na'am waɗannan abubuwa na'am to wanne ne yake tsaya a matsayin wani shi ne yake farfa'a da ran da lalle ya rafa'a da lamba ita rafa'a ka'idarta ba wanda ya taɓa ganin ta Mm.
ba wani mahalucci da zai maka yau ya taɓa ganin ba na'am duk inda take ita sai dai su turo wakilin su ce je ka zama wakilin wakilin ka shine lamba na'am Sura da duk inda ya ga lamba ba rafa'a ba ce lamba ta turo shi ne ga kamar duk inda wakilin da yake aiki kamar kai ne.
eh Sura da isa yake farfa'a da lamba sai rafa'a da lamba. Duk inda ga an ce rufa nan da ake faɗa a larabci a duniya ba wanda ya taɓa ganin ta. Lamba kawai ake gani.
mm Wakili ya shi za a yake to kai rafa'a da lamba da lamba an gano lamba ce da su biya wakili ya rafa'a. Wani su ba ta ce da su to lamba ce a nan wajen. Sai wata zama wakili ya rafa'a.
na'am wani ban fata haka na nasu ba wani nan da sai dai aka fata in ka ce ra'aitu zai gan to zai da da ka fata fata ne daga ya ga nan Eh. wa jur kasiran haka na kai jarra kuma a nan kasara ita ma jarra ba wanda ya taba ganin da sai dai a kasara kace wa rufi zai to nan kasara ce a nan wajen take mahallin jarra ka zikirullahi abdahu ya rasulullahi abdahu ambatan bawa yake ambata Allah sai so yana faranta mu a ga zikiru a nan wajen ne lamma ta zama alamar rafa na'am ko wallahi a ganin wajen ne garra ta zama alama a kasira ta zama alama ga garra abda ku haka shi kuma nan wajen ne kasira ta zama alama ga nasu Na'am.
da zuru ko wannan dama kawai shoran bayani sai ke masa misali na'am wajen bi taskin ya maka guda uku a shora guda daya wato wajen yin mutu suke shi ma jazuma ba wanda ya taba ganin sai a je a ga suke shi kuma in jazuma ne ka zo sai ka kawo ta suke da zama suke misali na'am na'am wa gairu ma zikira wani abin da bai ambata ba ya nubu kuma shi yake mayewa waɗannan na waja'ahu bahina mir kowanne daga cikin waɗannan kowanne bayan ya turo wakilin nan nasa na'am to kuma yana da wani wakili na daban wanda yake masa biya bace na'am yanzu misalin rafa idan ka ga dama za ta ce yau bari in turo lamba da wata mun aiki na'am inda lamba ba za ta iya zuwa ba sai ta ce to kai wawi da zaka je ka tsaya a matsayin lamma saboda haka wawi ya tsaya a matsayin alama kaza amma yanzu abuka ya a abuka na'am aya wannan an san lami da mana lamiri na karshe an san da malami ne kawai amma ya san abu din nan ai shine karshen abu eh to kaida kuma duk inda karshe yake anan ya kamata rafa'a ta bayyana haka mun san abu anan wajen fadi ne to sai mu ce me alama rafa'a sai a ce wawi shine alama na'am
ko kuma nace ra'aytu abaka nan kuma yau na tuka sai kaga za ta tura fata sai ta ga fata ba ta ke daukan wannan aikin ba to yau kuma ali bi shine ke son ka je ka zama mutum ra'aytu abaka sai a ce yau kuma shine ali bi shine ke na'am sai kuma yau jarra sai ta ga cewa ya za ta tura kasra sai ta ga cewa ba za ta iya yi ba sai ta ji kuma ya ya ya- yau yau ce ya inda ta ji kuma mai na'am marar ta ji a jika sai ya ta shi za a halar fa zai ka ce ja abuka wa abuka wa abuka wa abuka wa zamanin ra'aitu abaka wa ahaka wa amaka wa baka wa zamanin marar ta ji a jika wa ajika wa ajika wa shika wa zamanin ko ina haza alamar wa'annan abubuwa haka nan sun zama niyaba wancan wawi ta zama niyaba ga rafa wannan aliyu ya zama niyaba ga nasba wannan ya a ya ta zama niyaba ga sarra na'am shi ga yake wani waɗannan suna mai ba an misali na waja'ahu bahina ja a abu ka garfa a ne a nan wajen domin mai abu ka garfa a ce kaga wawu ya zama alama na'am bani na mira ka ka raba abu ga bani ka kana maganar dole za ka jira sama salama ko na'am sannan ga bani din ya kuma ya tafi zuwa nan kaga bani tsara ka sai jira na'am wannan gara ma wannan
alhamdulillah Allah ya saka